رسول الله ايه اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين من قريب او بعيد يقول امام الائمه ابي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعلي بن الحسين ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا معاذ بن معاذ الانبري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال بأصبعه هكذا وأشار بالخنصر من الظفر يمسكه بالإبهام قال فقال حميد لثابت يا أبا محمد دع هذا ما تريد إلى هذا قال فضرب ثابت منكب حميد وقال ومن أنت يا حميد وما أنت يا حميد حدثني به أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت دع هذا هذا لبده قال حدثنا يحيى بن حكيم وقال الزعفراني وعلي بن الحسين عن حماد بن سلمة قال علي حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الزعفراني عن ثابت البناني عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا ووصف معاذ أنه أخرج أول مفصل من خنصره فقال له حميد الطويل يا أبا محمد ما تريد إلى هذا فضرب صدره ضربة شديدة وقال فمن أنت يا حميد يحدثني أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت ما تريد إلى هذا غير أن الزعفراني قال هكذا ووضع إبهامه اليسرى على طرف خنصره الأيسر على العقد الأول قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تجلى ربه للجبل رفع خنصره وقبض على مفسل منها فانساخ الجبل فقال له حميد أتحدث بهذا لا تحدث بهذا
لا تحدث يونس أتي حراس وأغلى أتحدث بهذا akwai wanda nisa taku amma to ga a tuhaddisa bi hada na tuhaddis bi hada
فقال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا تحدث به yuhaddisuna anas ba ku ba haka yorin su kuwa ko انا حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا تحدث به قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال تجلى قال بيده هكذا وصف عفان بطرف إصبعه الخنصر قال فساخ الجبل فقال حميد لثابت أتحدث بمثل هذا قال فرفع ثابت يده فضرب صدره وقال حدثنيه أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أتحدث بمثل هذا قال حدثنا محمد قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا محمد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا قال فحكاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع خنصره على إبهامه فساح الجبل فتقطع قال وحدثنا محمد قال حدثنا حجاج يعني بن منهال حماد بن سلمة بمثله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل قال حدثنا محمد قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا نحو حديثهم فاسمعوا يا ذوي الحجى دليلا آخر من كتاب الله أن الله جل وعلا في السماء مع الدليل على أن فرعون مع كفره وطغيانه قد علمه موسى عليه السلام بذلك وكأنه قد علم أن خالق البشر في السماء ألا تسمع قول الله يحكي عن فرعون قوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى ففرعون عليه لعنة الله يأمر ببناء صرح فحسب أنه يطلع إلى إله موسى وفي قوله وإني لأظنه كاذبا دلالة على أن موسى قد كان عالمه أن ربه جل وعلا أعلى وفوق وأحسب أن فرعون إنما قال لقومه وإني لأظنه كاذبا استدراجا منه لهم كما خبرنا جل وعلا في قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فأخبر الله تعالى أن هذه الفرقة جحدت يريد بألسنتهم لما لما استيقنتها قلوبهم فشبه أن يكون فرعون إنما قال لقومه وإني لأظنه كاذبا وقلبه أن كليم الله من الصادقين
مستيقن مستيقن نعم أن كليم الله من الصادقين لا من الكاذبين والله أعلم لكم تأشي كن ساشي يا هادكو مستيقن وقلبه مستيقن إيه. ya kamata shi
akai wakafi ko Mm.
to wallahu alam والله ولا أكان فرعون مستيقنا بقلبه على ما أولت أم مكذبا بقلبه ظانا أنه غير صادق وخليل الله إبراهيم عليه السلام عالم في ابتداء النظر إلى الكواكب والقمر والشمس أن خالقه عال فوق خلقه حين نظر إلى الكواكب والقمر والشمس kaukab ko kawakibu gare ku الكواكب يا سامان kaukab
ألا تسمع قوله هذا ربي ولم يطلب معرفة خالقه من أسفل إنما طلبه من أعلى مستيقنا عند نفسه أن أن ربه في السماء لا في الأرض akwai matsala guda biyu nan ya kamata mu lura matsala ta guda ta farko yan bidiya kadima wa hadisa suna sukan Ahmad bin Salama wanda yake Ahmad bin Salama malamai sun ce yana cikin abadala yana cikin masu wanda aka gani ah, mi- eh, sufa aka ce musu abdal suna ganin shi abdal sai suna cikin kazafin da suka yi masa suna ce ya cika kawo hadisai na aƙida kamar wanga hadisi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wada duci ya washe lokacin da manzo Allah ya bayyana lokacin da Allah ya bayyana ga ducin Dur Sina wanda ke hadisi ne ingantacce har ga shi abinda آه، أكي مهمين رجي ثابت البناني الشاهد وانا الأمري يا كي قرأي دقسكي أكن أكوي وني شيطان سقاف نيكي آه، جودا da sauran آه، gumari abdullahi gumari da wasu dai sanannun bid'a na duniya sun harma amadu salama da kareci-kareci na daidai wasu sun ce sun soke shi ciyawa yana da wani rabi wanda ka sami hadisan karya bincike ya tabbata wannan ba gaskiya ba ne sun ce kuma yana hadisai na sifo abin da sai sifofin Allah da sauran shi sa suka kokarin su da'afa shi malamai sun tabbatar da cewa sika ne musamman ruwaya ta yi daga sabitin bunani tana cikin asahur ruwayat shi yasa Imam Muslim ya itimaji gare shi akwai rubuce rubuce da an kai ni kaina yana da wani rubutu difa'i gare saboda an bid'a yanzu duk irin maganganun an bid'a da duk aro ne suka yi haka yanzu suna maganganu akan Hammadu cewa Hammadu ne zai ya cika kawa da sai irin waɗanda da ba su so da shi na sibobin Allah suna abin haka akwai rubuce rubuce akan akan difa'i ibn Hibban a cikin sikat nashi har yana ganin laihin imam bukhari ya ce ma bukhari bai kyauta ba da bai kawo hamadu ne salama ba cikin waɗanda ya ka hujja da su ya ce ya ka hujja da waɗanda babu su kai shi ko kusa ba don haka dai wannan kadiya ce da musamman yanzu wannan ɗin shi da nace saƙaf da wanda shi abdullahi gumari da wasu 'yan bid'a duk suna rubutu na soke suka ci Hamad bin Salama sannan sai matsala ta biyu ya wannan aya da tattaho an bid'a sun akase ta na cewa wannan aya ta nuna Allah na sama magana da fir'auna ya haman ibn li sarhan la ali ablugu al asbab asbab samawati ba ila ila ilahi musa wannan kawai da ibn kuzaima faɗi dalili ne tunda har yace a gina mai ya hau suka ce ya nuna ƙarya ya nuna Allah bai sama missa ai wai abun gane yayi cewa ido yake hankali ne yayi ba gaskiya bane ba wani abu irin ɗabi'ar fir'auna ce wannan haka suka juye maganar alhali kawai da ya tabbata ya nuna in babu a wani ana maganar sa kenan kawai da malamai suka ce dan ya tambayi fir'auna ya tambayi Musa man rabuku yace to ciki ya faɗa mai ina to Allah ka yake yace na sama dan in babu abu ba maganar sa to don haka da yace mai na sama shine yake son ya dauke hankali mabiya ya ce to bari zai hau ya ta ya faɗa da Allah da a can sama wannan shi a zahiri amma yanzu yan bidar sun juye ayat suna son su kawo hujja cewa fir'auna irin yaudara shi ce babu abu ya kawo shi yasa ya ce Allah na sama alhali ba haka bane to aka ga magana akwai shi ma rubutu rubuce rubuce ma ba guda ba akan wannan ko wani malami Allah ji kansa cikin fitinin sha ma an ka kashe shi yana da risala mustaƙilla akan tabbatar da wani kuma akwai rubutu da yawa akan wannan matsala da haka ba gaskiya bane juya abun da ya suka yi waje dubi har sai kanata an busun zulma ulwa kaga haka kawai yana wannan aya ta tabbatar da Allah yana sama kuma wannan shine aqida ahlus sunna jama'a kai shawa bi kalji jilani a cikin algunya ya ce duka duka al'ummomi ba taɓa samun ta al'umma ba ta yi muson Allah na sama ba duka ko tsuntsu ko mi duk komi ittifaƙan daga baya ne wagga musiba ta shigo ta wannan mugun aƙida wadda galibi jahamiya suka kawo sannan da ma'utizilawa da wasu sufaye na cewa Allah na ko ina ko ko an mai makani ko an mai jaha dole maganganu ba ba san su ba laraba da sauransu duk sun san da wannan haka dai waɗannan akwai bincike akwai yan uwa su same su an yi bincike ni na tara dai magana ta wannan ayat saboda su din wasu suna kokarin juye ayat su haɗi ba wannan ba malamai maganganun malamai akan wannan matsala Allah ya taimake mu muna murna ga malamin mu ya zo Allah ya kare mishi lafiya sa mashi albarka da iyalansa malam ya zama uba kuma uba omi ya shiga yana ƙarfafa ɗalibai ga irin waɗanga alkhairi yana ba da lokacinsa tare da lokacinsa mai tsada kwanuka ma yana abuja ya sa an ka bugo man a kan littayi haka malam yana ganin ina ajiba roƙona wannan littayi yana yi wa an yadda shi ya ƙara jiba shi muna da bukatar shi yanzu ji abubuwan da ka faruwa a ce cikinmu ana maganganu a raddi ga shugabanci da cikin na abin ga na ɗauko magana gaba ɗaya ta ce ni gaskiya ƙi ga shi nan ya kamata ka ƙarfa ba shi ya wujubi tawhir ulama ilmin na eh eh to kaga duk na yi magana wala ya ce ko jiya ya duba shi eh to gaskiya ya kamata kungiya akwai dama gehen kaɗin musamman irin wanga lokaci mai zuwa cikin ramadan mutane sun dawo hankalinsu ana dan tattaba ko ba a shiga baɗi ba don wasu abubuwa eh don gaskiya gaba ce eh gaskiya yana ganin tun daga ramadan ba ta mala an ga ya dace din sai a yi abin da a ƙara abin ganshi sai ya abin nan Allah shi saka da alkhairi Allah shi biya assalamu alaikum bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وسلم أما بعد dukkan yabo da godiya sun tabbata game da kuki Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa da komai wanda ya da Allah subhanahu wa ta'ala yana na son yi amfani da wannan dama yin wato iwe mara da zinjina da wannan ba'an Allah da malami kokarin da ya yi da ya aiki da cikin wannan sata mai albarka wanda sun irin wannan aikin a jirgin bai ba san wanda ya sha gaba shi kuma alamu hautar abin alfahari ne a wurin da ya zama wajibi ne gode wa mana baki Allah su hana wata madadin duka uwa sun ma'ana sun da jama'a da muke faruwar gida da haka da zuwa kuma na mako wannan ma sai Allah kaɗai ya san iyakacin wato fadin da yake ci duk inda ake gudanar da shi muna nan muna mai bayan wannan dalili sanadi ma'ana wajen dalili sanadi muna kuma muna ainihin shigar du'o'i na alkhairi da kuma samun nasara rayuwa duniya da kuma la'ira baki daya da tsawon kwana da daurewa daga wannan jihadi daya ilimi na addini musamman hanyar sunar da daga dukkan al'amura waɗanda shi ne abin da muka gani a wannan duran ƙasa wa halattun jinna wa insa illa ya a sama kuma cikin wannan abubuwa daga akida suna akida fahimtar magabata san wanda cikin da Allah wannan yaki Allah kadai ya san irin nasarar da aka samu domin in ka baiwa shekara hamsin baya a nan Najeriya ko labari a cikin da hawaye tattare suna tsarar faruwa bidiyar da ta mami ko tun daga batun magana a kira da batun ma'almalori da sauransu kuma ana kanan ne da fi nan ne irin amma irin wannan jihar yawa ta mutanen da suke cikin ƙauyuka da waɗanda suke son wani zuwa a wajen mulki da kasuwanci Allah subhanahu wa ta'ala ta masu ɗumbin yawa sun fahimci addini ko sun fahimci addini wannan kokari Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mai na ainihin ƙarfin roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya fara aka samu da ikhlas domin ci gaba da wannan jihadi don wannan jihadi karanta da'awa da irin wannan yanayin da ya sake ciki a wannan zamanin shi ne kanta Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka. Muna roƙon duk yayin da aka zama irin wannan ‘yan uwa daura amana ce kuke daura kare ka daura yi kokari ka isa da shi duk inda kake iya alhamdulillah majalisi na karatu suna cikin wannan kasa ba abin za mu su ce da godiya ga Allah ba Allah duk waɗanda suke zaune su yi kokarin yin koyi da irin wannan kokari da wannan ba wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi ba mun bayani da yi ba da ma na faɗi ina son in zauna saboda zaman ma ne aiki ne a wurina yawa amma dai a ce an zo ana wannan gaggawar da wata na ban samun alaiku ba ba zan ji daɗi ba duk da na na na zo babban abin nan jagoran matasa na mu kuma na ba da ka kira da abin nan mai zuwa da mu Eh ko da ya zo mun tashi
jiya ba
ina yake ya ce lalle ko da ya zo mun tashi kai ka rike shi daga ka ce taso ko da kai ya taso mun tashi amma yanzu ya isa ta kayan ka taho ga yanar zai Allah ya bada lada lalle ya haji
yana cewa
a a ga kawai Allah ka ba wani dan kai akan mukalla ki alai magana ne shi gaba da abin da a kai da wanda da ce Eh, ya huta na ji lalle kan ka ganka misali da ya sarkin malamai kawai Allah ka umarni dan na gansu da yawa to da wasu members na da'awa da yanzu kowa ya kire ƙwarai saboda din hannun da wannan littafi ya kamata ya fada shi ne hannun masu da ƙwarai
wannan littafi da yan uwanmu ɗalibai ilimi matasa za su karanta su fahimce shi da sun sanya hannun albarka sun kuka saboda irin abubuwan da yake faruwa yanzu tsakanin ɗalibai ilimi na suka da wulaƙanci da tozar da malamai a kafafen yada labarai iri daban-daban da kuma wani da wasu amma shafi ɗaya biyu uku wanda ya ka karanta in ke amfani da shi to wallahi wallahi za ka ga alƙurƙun haɗarin da mutanen matakan wuce da sunan malamai na yi addu'a na yi addu'a na yi addu'a domin na tabbata su kai da Allah wannan littafin zai ainihin dawo da cewa da shi da ɗalibai da ne a ainihin abin hanyar na roƙon Allah ya saka da sai Allah ya saka da wasu nadiyar ba da na tashi da wasu kuma lallai lallai ina jira duka ɗalibai da su da littafin da karanta wallahi wallahi wallahi akwai ake ma'aikaci Allah ya saka ya shi.
amin amin saka da kai Yana da bauta yin abuwa. A dama na so ne ce a bari ko gani da yin na sun da na riga na aiko da babban rufe na da shi ko bai ma
amma dai akar makala yana nan bak- babban wakilinka yana nan eh, kada kada- kar ka tashi zawo ya ma ya man gobara
Allah ya barka.
Ya, ya, ya.
Dukkan mu da kuke da ranar Allah da kuke mana baiwa da tattalin Amin.
kamar yadda kuka sani yadda da ke karanta da shari'i ne a kan hakikanin ilimi shi ne alkur'ani da ke ba ka ayoyin da yake karanta da kuma zubin kur'ani duka mutane suka tattara wani taki daga cikin kama na Allah subhanahu wa ta'ala suna karanta suna karanta da jinsu ana tattaunawa ana gane ya da yake karanta
nazalat alaihi musa
liman to wannan wannan majalisi wannan zaman da ake a cikin da ke cikin majalisi Allah shi ya amin ko dai ba ni nan ga kusa ta nan don wuri insha Allah ai kana nan malam
yana ba ai wakilan ka muke malam ba ka sallahu ya mu dare ta insha Allah
a ai karatu ne ga ta malam kalmomi ai su ka karfafawa in babu irin wannan babu samun nishadi Allah ya ƙara lafiya malam Allah ya ƙara jagora
wannan karatu ya zo da Allah muna da kwamfuta ta kamar da alfahari.
amin amin kuma ina roƙon majalisi ba tare da Allah ya dogon lokaci ba a sake dawowa domin a shiga ba.
insha Allah Ina ba ta amfani da bayan azumi yawa to bayan azumi.
insha Allah Bayan azumi ita da a wuce ah, wata guda ko?
eh gaskiya akwai haji kuma Eh.
babban wakilin ka haji ka zuwa Daga azumi zuwa daga az- azumi zuwa hajji wata nawa ne? Lallai ina son a sake dawowa ne a kowane wakati mumkin. Insha Allah.
insha Allah Allah shi ya sa.
amin karamakumullah
Ah, so I was Allah eh naji naji shi ya albarka.
insha Allah Allah shi ya albarka. Ina ina ƙananan buƙatar addu'a ya suna alheri.
Allah abshir malam Ƙara lafiya.
abshir wajibin mu ne malam Barakallah.
abshir abshir insha Allah Jazakumullah khair. Allah ya sa wani yana nan baki
Ai, ba kani ba. Ah, da na yadda ayan wakili na ayan da- da shugaban malam malamai mutum guda.
an mu sa wani ya karatu ya bi ka za mu sa wani To shi ga wani Zan yi mutum rakiya.
da kuma muna ana niyaba ne
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وآله أما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولسامعينا والحاضرين أما بعد قال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله باب ذكر سنن النبي صلى الله عليه وسلم عن المثبت أن الله جل وعلا فوق كل شيء وأنه في السماء وعلمنا بوحيه على لسان نبيه إلا تكون سنته أبدا أن منقوله عنه بنقل العدل عن العدل موصولا إليه إلا موافقة لكتاب الله لا مخالفة له قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أعلمه خادما فقال لها قولي الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل وقال مرة والقرآن العظيم وآلف الحق والنوى أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر الشاهد من حديث وأنت الشاهد ليس فقط شيء إن الشاهد من حديث madaukaki babu wani abu a tsakarai kuma ka ɗauka addu'a musamman ko ta kashi ta rike tana da muhimmanci wanda an yi dai ba su na nan ba muna buƙatar addu'a ga ɗalibai saboda ana nuna masa hujja ta murya wallahi ɗalibi ya kamata ya kula
قد علمنا أن الدين وأغنى من الفقر هذا الجمع لا يعتبر اللهم صل على الدين وأغني من الفقر الله تعالى هو هنا الله إليها داعية يا الله سامنا هو ذاك الزوج إلا دوام ذاك الزوج سامنا البركة لأنه التواب لم دعوة تنا سكين صلوا ɗalibai sun sa kaso su a zo da yanayi an ba Allah da ne aka yi ta sa da Allah ba su samu ta haka ko mun wani ba da samun tarihi yana nuna haka eh bi ka ce ma Eh, kare, na musulmi da wata wata. Ingantacce, kare, a ragar Eh, kuma wanda ya musulmi da shi.
izi ta hadisi ne tabbatacce ka kara da nawan can na kwana ko shi hukum gana to kara da wanga shi ma
قال حدثنا محمد بن الحرشي قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه لأنه قال في إسناده هذا إسناد ضعيف محمد بن موسى بن نفيع الحرشي لين ba shi dai ba na kuma yana da matsala sashi karantuwa قال حدثنا محمد بن الحرشي a نعم daidai muhammadun musa alharshiyu muhammadun musa يا alharshiyu موسى Eh, akwai musa bayan muhammadu akwai musa shi ne ya faɗi nisakkuna ya ce nisakku muhammadu alharshiyu biduna musa wal musbid min ittihafin mahara da kuma nisatul haras akwai shi wal ma- wal mahduda duk akwai wagga daya ta ku ababu ha to
محمد ba بن can موسى kasa.
بن نفيع إياك وشاكفة ha to kaga abu ya ba ba asali na'am قال حدثنا الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله haka ya صلى الله haka عليه hadisana وآله wasu gare وسلم ku نعم hadisana wasu diyu حدثنا الواسطي eh أي a a- to akwai hadisana abu bishir yake hadisana abu bishir الواسطي بقى.
alwasu diyu akwai abu Eh.
bishir din أبا أبو بشر to shi ne ba ku da shiyawa gare ku حدثنا واسد والمسلم من اتهاف المهر وهو إسحاق بن شاهين ابن الحارث أبو بشر ابن أبي إمران صدوق نعم قال حدثنا خالد بن عبد أبو الله بشر وشككت عن سهيل. عن وإسحاق بن أبيه شاهين عن أبي ابن هريرة الحارث أبو بشر ابن أبي إمران
قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا أخذ أحدنا مبدعه أن يقول اللهم رب السماوات ورب العرض ربنا ورب ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من ba ga شر wannan كل duk شيء tawassuli ne don haka ya kamata duk ko dai ka tawassuli da addu'a ko da sadaka ko da wani aiki alkhairi to in mutum na so addu'a ce a karɓe ta dandana kai wani aikin kware kai tawassuli ko irin wannan ciki ya Allah kai ne ubangiji mu kai ka kaza kai kaza duk koko ka hada biyu yahi kai wancan ka ƙara ko cikin addu'a nan da nan sai kaga Allah ya karɓi addu'ar mutum Allah ya karɓi addu'o'in mu na alkhairi na'am قال أعوذ أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر kaga wannan ma yazo da ifar- mufrad ka gani aqda anni kana ayi kaga daga lafazin manzo rama kuma in kai jami'i da yayi ka mu- liman ko wani da zai mu juna addu'a sai a hadi sai ayi wacce ruwaya amma in kai ɗaya ne kuma sai kai wannan ko wani ya tabbata kuma hadisi ne sahih amma hadisi ne hasan mai ajila abi bishir din ga don الواسدي فهو صدوق حديث مسلم يتدش نعم قال حدثنا محمد بن معم- معمر قال وعند حدثنا شاهد يعقوب بن وأنت إسحاق الظاهر فليس فوق شيء شيني الشاهد كان حديثا ناشا الله نسمع عليك
قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا آوى إلى فراش فراشه قال اللهم رب السماوات ورب العرض اللهم رب السماوات ورب العرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل أع- أعذني من شر كل ذي شر وأنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر wannan kawai tana iya ko riƙewa irin matahiya ga wani riƙewa a iznimi shayar kulli zi shayar an ta akhizu bi nasiyati ko nan ka riƙe duk wani um, mai- abin nan ma- ma- ma- mabannaci mamaci mai cuta Allah zai tsare ka kamar yanzu a koma yanzu sai a karanta ta bisa hanya shikenan za ka isa gida lahiya lau insha Allah addu'ar suna da amma ga tana ciki ka gani a izni rabbi a izni min shar kulli zi shar anta akhidhu bi nasiyati na'am to Allah ka tsare mu قال حدث قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب بهذا وقال رب السماوات والأرض ورب كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس فوقك شيء إلى آخره بمثله ولم Kaga nan يذكر anta الزيادة awwal- في الوصف can yana da anta zahir sai zo da nan anta al-awwal duk dai ma'ana ce قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين يأباتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون محل الشاهد na'am ai mala'ika ya ga gani ثم يعرج يستمعون في إليه صلاة ثم يعرج إليه الذي الذين باتوا فيكم شنو الشاهد قال حدثنا فيسألهم يوسف ابن يوسف موسى فتيل.
قال حدثنا يسأل.
جرير وهذا عن, يجب في شدة.
الع- عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن, ل- إن لله عز وجل ملائكة يتعاقبون فيكم فإذا كانت صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدوا معكم الصلاة جميعا ثم صعدت ملائكة الليل ومكثت معكم ملائكة النهار فسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما تركتم عبادي يصنعون قالوا فيقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فإذا كان صلاة العصر نزل الملائكة الليل فشهدوا معكم الصلاة جميعا ثم صعدت ملائكة النهار ومكثت ملائكة الليل قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقول ما تركتم عبادي يصنعون قال فيقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون قال فحسبت أنهم يقولون فاغفر لهم يوم الدين na'am wannan ba ya jazuma ba ba sibtun hadisi ne gani cewa addu'a ita ce fa gafir lahum yawmuddin kun ji gafara ita ce babba abu shine mala'iku ka roƙan ma bayan Allah ka gafarta musu ranar sakamako nan na abu da ke duka waga duniya ba ta karata karya ba duk barin ta zamu inda magana take lahira hiya lahiran law kanu ya'lamun محل الشاهد hmm ثم صعدت sai da din shi.
نعم قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن حماد وقال حدثنا أبو عوانة عن سليمان وهو الأعمش بهذا الإسناد فذكر الحديث وقال وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين ولم يشك sabanin can ya ce fa Kharashtu- kaga kawai shakka ne خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصلاة وكتاب الإمامة وفي خبر ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قسمة الذهب التي بعث بها علي بن أبي طالب من اليمن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أمين من في السماء قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عمارة وحدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير idan abin da kun ka samu matsala misolinku haddasanahu ku din nan shi ka wado na ku kun ga ai mu'allaq ne ka lura Ƙwarai.
to don haka ce haddasanahu abu hisham sarafi kuma haddasanahu yusuf ibn musa duk sai kun sa wannan ha'u da mir ku lura duk sai kun sa shi ciki.
نعم eh na ku قال ya ce- حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد قال أبو بكر قد أمليت أخبار المعراج في غير هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بال- أتي بالبراق قال فحم فحم فحملت- فحملت عليه ثم انطلقت حتى ثم أتينا
ضمير منزوني ثم فهملت انطلقت- عليه ثم انقلبت حتى حتى أتينا السماء الدنيا الحديث بطوله وفي الأخبار دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج به من الدنيا إلى السماء السابعة وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات على ما جاء في الأخبار فتلك الأخبار كلها دالة على أن الخالق الباري فوق سبع سماواته لا على ما زعمت المعطلة أن معبودهم هو معهم في منازلهم وكفن وكفن كنفهم.
وكنفهم ما كوين.
على ما هو على عرشه قد استوى cikin abin da ka nuna a sha'ira mutaakhirin sun koma jahamiyawa shi imamu haramaini da ya zo nan sai ce sai mi don an ce Allah annabi ya mai alhaji ya ta sama to ai akwai an ce da an sako agiya daga sama zuwa ƙasan bakwai za ta koma wai sa- wai sama wani hadisi fa mawdu'i wanda shi ka hujja ya ya wohintar da wannan ga hadisai na Isra'i da Mi'raj wanda karara gashi ya, ya taho ma annabi Musa ce kuma ma Allah ka nemi takhfif ga al'ummaka ya zo ya mai da shi zuwa ga Allah shi ne kawai sai zo da wani hadisi mawdu'i wani miya ciki ai sama da ƙasa ko ko ina Allah na nan in ka saki agiya daga sama za ta shiga zuwa ƙasan bakwai wai za ta dawo eh, saman bakwai haka ba wani abu bane da an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya abin nan ko ƙasan bakwai da Allah na nan abu wannan eh, abin nan eh, abin nan eh, Imam Harmai abin nan eh, abin gajoyi shi ya yi wa daga magana haka suka ɓata hadisai duk kyawunsu su zo da wata shubha kuma hadisin ha mawdu'i ne don ba haka nan ba hadisin ƙarare yake inda ya ya ce wurin Allah ya tuƙe shi ɗai ya yi magana ya ji magana Allah ya dawo Musa shi irji ila rabbika Musa na kama ta shidda ya ka umarnin manzon rama kuma annabi ya koma wurin Allah a rage hamsin ta koma arba'in da biyar ya dawo koma ya dawo koma ya dawo koma har ta koma biyar jama'a duk abin da ce bai da wani tasiri duk dai wai magana ce ba komi ba ne su ba su da hadisi guda ingantacce amma dole ga hadisai mutuwatirai duk kuma sun zo sun ture su kuma da tawili kuma wanda bai yarda da su ba shi ba musulmi ba ne ko ko ya bai ladabi ga Allah ba daga su ladabi ai ma Allah gyara shi ladabi ashe yasa suke da wata wata magana wanga ya kawo shi shokani wai shin bin biyayya ya ko ko ladabi ko biyayya ta fi ko ladabi wai ai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lokacin da manzon rahama an kai sulhu Hudaybiya ya ce ya s- ya soke wannan abin da suka jaya na sunan manzon rahama bai soke ba ai don ladabi shubha ai ba ya ƙi bin umarnin sai dai don ladabi ne kaji ne sun kai shokani ya kawo kaje cikin batoyinsa ya ce ai shi biyayya ita ce ladabin ha ana cewa ruwa ban iya sanin ingancinta cewa an cewa annabi ya ce ma alkai ma sai an ma haka don ta shahara lokacin da an kai ma sulhu tsakanin da mu'awiya gashi abin da ya faru to kaga abubuwa ne haka suka juya abubuwan ga hadisi ka shams karara amma su yi karin hali a murɗe shi da ƙarfi da yaji ka ji ba wani Allah ya kyauta na jan salai eh wanda ya ce mai tsaya ya ce na ya ce mashi ina ni dan dan abu kuhafa ya sallah gaban ka korai wannan ai kaga wani uzuri ne za a ba su amma ba shi yahi ba biyan umarnin manzo rawan shi dole kuma sun fahimci umarnin ba na dole ba ne ka gani kuma in haka ne ai annabi ya tabbatar da su ga haka kai in kai wata tabbatar da kai ko ta ji karin bambanci
قال وفي وفي خبر الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زادان زادان عن البراء في قصة قبض روح المؤمن وروح الكافر قال في قصة قبض روح المؤمن فيقول أيتها النفس الطيبة المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء لا يتركونها في يده طرفة عين فيسعدون بها إلى السماء ولا يمرون بها على جند من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان بأحسن أسماعه وإذا انتهى به إلى السماء فتحت له أبواب السماء ثم شيعه من, من كل سماء مقربوها من السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة ثم يقال اكتبوا كتابه في عليين فذكر الحديث بطوله قال حدثناه يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير عن العامش وحدثنا صلح بن جنادة
يا لشريكوكو هكيكي ولنكو حكيكي حدثناه
نعم حدثناه عيسى يوسف ابن موسى ah hudin ne shi ka faduwa gare ku na an sa ya نعم ya zo daidai قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش الحديث بطوله قد أمليته في كتاب الجنائز قال وحدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش الحديث بطوله قد أمليته في كتاب الجنائز قال وفي خبر يونس ابن خباب عن المنهال ابن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه القصة حتى إذا خرجت روحه وصلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدع- يدعون الله أن يعرج بروحه ورجع أن يعرج بروحه قبل آه، قبله فإذا عرج الملائكة بروحه قوانا قالوا أبيود عليه ربي وجن قوة.
إنك فلان فيقول أرجعوه فإني أحدت إليهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يونس بن خباب بهذا قال حدثنا يونس ابن عبد العالى قال أخبرنا wannan ابن ruwaya وهب da'ifiya ce sunaduhu hadha hadithu munkar fihi wani suna khabbab al-asadi mawlahum abu hamza قال إسحاق بن منصور أنا ما إيه لا شيء وقال الزاني كذاب موتف قال البخاري منكر الحديث
قال حدثنا يونس ابن عبد العالى قال أخبرنا ابن وهب وأثر ابن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال وحدثنا أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب قال حدثنا عمي عن ابن أبي ذئب قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فلي قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قيل أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في جسد طيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ور- ورب غف- غير غضبان قال فيقولون ذلك حتى تخرج فإذا خرجت أرجت إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ور- ورب غير غضبان فيقال لها كذلك حتى تنتهى إلى السماء التي فيها الرب تبارك وتعالى kaga hatta tandihi ila sama fiya rab asali hadisi ne ingantacce ibn majah ya da shi da wani sa kuma abin sha'awa ah, imam qurdabi cikin littafin sai da ya ka asma'ul husna asnama dalib ya inganta da hadisi qurdabi cikin asnama dalib wani littafi ne da ya akan asma'ullah sifati cewa gashi hatta tantahi ila sama'i lati fiha rabbu tabaraka ta'ala kaga karara sama da Allah yake shine fokal arshi ke rai zai kai haccen sanin daga ba Allah ce ya mu ya ce a dawo da da mutum mumini ke
قال ثم ذكروا الحديث بطوله قد أمليته في أبواب عذاب القبر قال حدثنا رجاء بن محمد العذري قال حدثنا عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حسين قال حدثني أبي عن أبيه عن جدي أن قرشيا أن قريشا جاءت إلى الح- إلى الحسين وكانت تعظمه فقالوا له كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل الحسين فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أوسعوا للشيخ وعمران وأصحابه متوافدون فقال حسين ما هذا ليبلغنا عنك إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم annaka وق- نعم annaka نعم إنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك aibata su جبنا وخبزا فقال يا حسين إن أبي وأباك في النار يا حسين كم إلها تعبد اليوم قال سبعة في الأرض وإلها في السماء قال فإذا أصابك الضر من تدعو قال الذي في السماء قال فإذا هلك المال من تدعو قال الذي في السماء قال فيستجيب لك وحده وتشركهم معه وذكر الحديث ولقد أمليته في كتاب الدعاء لكن Isa akwai إسناده- Imran ibn Khalid ibn Dalik Rozai kala Ahmad turukul hadis yana da hanyar hadisin fa ne wala ya kassara shi sosai باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله عز وجل في السماء من الإيمان قال حدثنا أبو حاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر يعني بن إسماعيل الحلبي الحلبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمون قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني معاوية بن الحكم السلمي قال وكانت غنيمة لي ترعاها جارية لي قيل ترعاها kanat mi
وكانت ونعمة لي ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية ووجدت Suna الذئب wuri ne jawaniya can Madina.
قد أخذ منها شاة شاة وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون فسكتها سكة ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال بلى ائتني بها فجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها أين الله قالت في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله قال إنها مؤمنة فاعتقها wannan hadisi yana cikin hadisin da ya rike da in bid'a malaman su da jahilan su an yi ridda wani ya ce mudarbi wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani daɗa gaba ɗai sun rikice wanga hadisi ruwaya ce bil ma'ana ko muɗarbi ne ko su kan sun kai ɗarabin sun rasa ma illa da za su ilanta wanga hadisi akwai wannan na ta muku sani shi wani kungiya ku ko yana na kun aji na ce kun kawo shi wannan a jutsi da ni wanda ni raji akan Musalsal.
shuhohin yan bidiya akan wanga hadisi na kawo duk huskokin da sun ka kawo da raji akai duk ta yana na karkashin yan kun kawo shi an zo da shi kanu ya kamata yana nan waje ku same shi ku ga huskokin aljuzu bi hadisi arrahimuna rahimur rahman ni dirasa akai ne su saqaf shi da nur sauransu sun kata afashi sannan ni dawo ga shuboyin da suka kama wanga hadisi duka da saqaf da wanda ya riga su abdullahi gumari suwa suwa su shi wancan dan jidal mizuna wancan babban malamin shi wanga kautari kawusari da sauransu duk na kawo shuboyinsu a kan wanga hadisi ya zo ya musu tsaye ga makoshi ga wada wannan ya ce mai sunan shi eh, ismail ansari ya ce hadisi ya zo ya ma yan bidiya ƙaƙaƙa ga ga makoshi sun kasa wani za su yi. wanga ya ce muɗarbi ne wanga ya ce rabin ma'ana ce a shahadatu allah ilaha illa ne babba ne ya ce bata san larabci ba shi ya sayi mata kaza haka dai illoli na banza duk sun kawo ka littafin yana nan eh, ya zo zai shekara hudu ko kofe da buga shi kuma yana na wurin ku kun kun ki hitar da shi malam su gaskiya ya kamata duk daura ana zuwa da shi a to ya kamata ma ku samu su sai a raba mu ɗalibai shi ya kamata ku yi malam muhammadu bacci ma haka yi. ya kamata shi littafin na arabu da shi haka yi. yanzu ya shekara uku don ku ƙwarai kuwa kuma ya zai sa har a kasa gane abubuwa eh me kai so ka ce malam na a kiso shi ne daban-daban ai da shi suka so ga wasu kiso su illanta wa garwa tun ta mu'awai wannan asulami daban take waccan da saura amma akwai ta ƙarya wadda naman abdujabbar raddi cewa wai bebe ne ya ce ba ta gane komi ba ta san larabci ba shi yasa annabi ya mu'amala da ita akan haka wannan harasa babu ma lafazin gaba ɗaya ƙarya ne to ya aka yi ta ce rasulullah shi ne ne ai waya akwai ta ruwa wai ta daga kai akwai wannan ruwa duk masu raunewa wagga ruwa ya ingantatta ta musulun suka so sai sun kai ta sai su ɗauko su ruwayoyi da ifai su fassara wagga ruwa ai malam kwarai malamin shi hudu ba kan hadisin eh Sudan ina ji hudu ba juma'a ce yayi na'am wannan ce kace kace da hadisin ai ba so in kama suna ne a a, ya cancanta wanda ya ma hadisi kace kace don Allah wata suna ne wannan na na mai dogon sharif a sa dama wannan Duk sanar ne maganganun sa kafa kana ne, wannan ba.
magana da yace wai ya za a kafa hujja da hadisi na yarinya hadisatu sin ka ja ko kuke fi mas'alatul aqida Eh, ai shi shuboyi ne ne, don ga su na ba su da iyaka. Kusan na ɗauko maganganun sosai akan haka ɗin, na na samu wasu masu bin shuboyi yanzu don ƙara radi gare su. Saka, wanga hadisi ya zama su Allah ƙaƙari. Maliku ya roto shi, Musulun ya roto shi, ga shi na an ro- duk manyan malamai sun roto shi. Saka ya za a yi da shi. an ka ce a'a babu ma lafazin na hamomina fa'adikaha an ka illanta abin sha'awa magana da muka ce ciki wa qadi abdul wahab al-maliki da yazo da wanga hadisi ya kawo hujja na jariya yace wannan hadisi hujja ne Allah na sama shi qadi abdul wahab cikin sharhin risala amma sun zo duk sun kawo da shi sun ce a'a wannan ba a yi ko ko bi ma'ana a tashadina akwai ruwaya a tashi ruwaya wajen shidda amma ba wanda ta kai karfin wagga kuma wata ba ci karo ba don tana aiwa kissa ta ah, ba lokaci guda ba ta addada amma da shi wanga ga wanda yake tana cewa nuri ya ce a tashadina ya zama wata kissa ce daban ba ta karo da wagga ko tunda abin na iya zama ba ba ita ɗaya ce ba wata na iya zuwa kuma irin wannan amma dai wanga hadisi haka yake tabbatacce ya zama masu alaƙaƙai musamman saƙabu ya yi littafi musamman don raunana wanga hadisi shi ya wancan da kace ya yi littafin saƙabu ne da sauransu ya karanta a kasan duk suna ƙaryar sharifai suke don haka shi ma wancan haka yake kuma tunda yana suka albani da sauransu حدثنا بوندا
قال قال أبو بكر
الشيخ الحجاج هذا نعم نجا حدثنا بندر وابو قدامه قال حدثنا بندر وأبو قدامة قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال بندر حدثنا الحجاج عن يحيى بن أبي كثير وقال أبو قدامة عن الحجاج